أعوذ بالله السميع العليم والعجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباكية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قطب الأقداج فريد داري على الإدلاج حاتم العتماني أبو إشهاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ أمردي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والرزق والتوفيق والهداية والرشد والإفاف بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالدفن اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله جمنا مغانا akan wato abin da ya shafi girmamawan shau tijani da alibaita rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma ma'ana dai sada zumuncinsa na addini da sada zumuncinsa na rahimu rahimu shine jini na sada zumunci na addini kuma daban yake shi dan uwa ne wanda yake neman saduwa da Allah soyayya ta shiga tsakaninku da shi dan yana son Allah dan yana son manzo Allah wancan kuma dan uwanka ne ko yana son Allah ko ba son Allah dan uwanka ne jini kenan ko yana son manzo Allah ko ba son manzo Allah dan uwanka ne jini ne amma wanda yake son Allah yake son manzo Allah sau jani ya tafaddalahu ala alal kulli yana fifita shi akan kowanne sai dai in dan uwan da yake son Allah yake son manzo Allah kuma ga wannan danganta to wannan shi kuma nasa daban ne saboda ziyaratun ala alal hubbi don haka bambanta su shine yake magana shine aka kai mahallin yanda yake jiran ma yan gidan sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to abin da yasa saboda martabar su ne ba a son tozartar da yan gidan manzo Allah saboda reshen da gurin da suka fito wanda jiya mun yi magana cewa akwai wa'inda suke shiga wanda wannan gidajen suna shigansa don alfarma amma alfarman ba sun tafi da shi ta da ya dace ba sai suna nasabtuwa don ƙarya to wanda kuma ya nasabta abin da ba gaskiya ba ne shine ma'ana wadda awi malan tukim alaiha bayyanatun fa abna'uha ad'iya'u to wannan da'awan ni sharifi ne ba sharifi ba ne yana sa mutum baya cikawa da imani eh ni kaza ne ba kaza din ba ne to yana sa mutum baya cikawa da imani shine wadda awi malam cikin alaiha bayyinatun abna'uha adiya'u Allah ya kiyaye sai ci to wal hasil anna mahabbatahu li ali baitin nabawi abinda yake faruwa soyayyen manzon Allah soyayyen shau tijani radiyallahu ta'ala nu li ali baitin nabawi ga alayen gidan manzo Allah wata azimahum iyahum da yanda yake girma su amrun azimun lamari ne mai girma wanda yake azimun la nara misluhu li adam min ahli zamanina ba mu ga wani wanda yake girma sharifai kamar shau tijani a zamanin mu ba wannan sa'adi ba mu samu labarin wani mutum da yake ganin girman sharifai kamar shau tijani ba a zamanin mu kaga wannan abin da ake faɗa ƙoƙolin adalci ne ana magana ne mu'ashirai mu'ashirihi wanda suka yi zamani da shi wanda kuka yi zamani da su kun san su kullum na ne magana ina cewa ya ishe mu duk mutumin da yake jos ko ɗan izala ne ya san shi lawan yana da tawadu ko ɗan izala ne ya sani ƙarshen ƙurewa tuka-tuka tik wanda ya sani ba ba baya tare da shi mallawan ɗari bisa ɗari kuma in za a kashe shi ba zai bi shi mallawan sallah ba amma ya san yana tawadu kuma an tambaye shi watakila kaf a cikin malamansa akwai mai irinsa za ga babu to mu kan mu aka tambaye mu kaf a cikin irin mako wanda yake da irin tawazu irin nasa a mansidi irin nasa babu to kaga ya kamata za mu iya rubutu akan haka to irin wannan ne yake sa ake tabbatar da abu in aka faɗa ya ce to ma'ana istihadafna ne mun kafa kanmu karan bara in akwai wani ya fito in akwai wani malami ne mai nasaba ne ga iliminsa almajirin shoman tijani ne marubucin shoman tijani ne misali irin wannan wanda dawa ka zauna dawa kake haka ake auna duniya aiko kai waye dawa ka zauna dawa kake a ina ka fito mahaifinsa sun sha mama tare da shoman tijani ne kaga irin wa'annan misalan kaga duk nasba da wani isa matuƙa dai an kai to amma kuma ga irin abin da Allah ya masa wannan muna sa alawaje misal ne wanda ba wanda zai ture sai mahaukaci sai wawa sai wanda kuma bai san me ake magana a kai ba bal wa shay'un shi wani abu ne in fara da biyi wanda shaujan ya kaɗaita shi wata haƙaƙa minu kuma wannan ya tabbata a gurin a wajensa ta haƙiƙan wa yaƙinan ya tabbata kuma yaƙini haka ne shaujan yana shan alayen manzan Allah wato sharifai yana masu wal muhabbata kuma yana son su so wa in kanat wasban wa in kanat wasban qalbiyan ko da ya kasance siffa ne kuma na zuciya ta alamu ziyaratu bil ahwali za a gane halayen da yake nunawa a labarin zuciya saboda haka abin da ya zahara shi ake ganewa bayan ga girman da yake gani a cikin zuciyarsa to kuma aikin da yake bayyana a fili ya nuna addalatu alaiha wanne nuna abin da ake nufi wal imara al murshidin ilaiha da shugabanci wanda yake nuni zuwa gare wa inna mu la na'lamu man yuhibbu shurafa mu ba mu san wanda yake son sharifai ba wai azimuhum yake girma fi hadha zamani a wannan zamani mislum muhabbatihi irin son da shehu jani ke wa sharifai wata azimuhu da yadda yake girma su walaysa zalika mustagribin fi amsali wannan ba abu ne wanda yake bako ba wajen amsa irinsa wajen wane ba wajen wane a wajen wane a wajen wane yana yin irin nasa amma shi yana yi tare da ga irin mansibinsa da matsayinsa a gidan manzon Allah. Wannan shi ne, wa ma batu alin nabi sallallahu Alaihi wasallama, soyayyan arayen annabi, razzakan Allah min ha Allah ka azurta mu da shi, au fara hajjin wani sibin, Allah ya babu mafificin hajji da rabo rabo rabo kenan hazzun nasibun mutaradif mutaradif eh Allah kai mana kuma Allah ka sanya ba kan na gaskiya wanda suka zo ba na gaskiya ba kuma ka ba mu jurewa eh haka abin yake wanda ba na gaskiya ba ne ka ba mu jurewa mu wuce wanda yake na gaskiya ne kuma Allah ka tabbatar da mu duk wanda yake na gaskiya ne kar Allah ya kau da mu gabarinsa wanda ba na gaskiya ba ne in ya zo shi ma ya shiga ribibi mu tafi a hakan babu bincike eh wannan shine domin wannan ne yasa ake faɗawa cikin bala'i wata rana lokacin da muka yi abin nan na dausayi jarida na dausayi da ni da farfesa ibrahim makari da injiniya mansur mun haɗu mu bakwai ne waɗansu ba da jari waɗansu ba da kayan aiki ni da injiniya mansur da farfesa ibrahim makari kuɗinmu ne akwai warure shi kuma aikin shi ne jarinsa akwai alƙali mustapha akwai mantanemu to da aka zo aka samu wani irin tangarɗa a jaridar na ɗariƙa ne amma mun yi shi shekarun baya ne muka asasa shi eh an gama komai da komai har an fara bugawa an buga ma ba sau ɗaya ba to sai aka samu tangarɗa tangarɗan da aka samu ni sai na na ce wanda ya yi wannan cin amanan ni ban yadda ba sai malam ibrahim makare ya ce ai haka za mu haƙura na ce ni ba zan iya dole sai an zo an zauna an yi mitin sai malam ibrahim makare ya ce a aka muka lau ai dole a ci da mu da irin wannan na ce na yarda ai ina ma magana ka turo da jarin kudinka ina magana wa injiniya mansur ya tura da kudinsa account ni kuma na turo kudi na aka hada kudin na aka yi na ce wallahi sai an tabbatar ya ce aka rabu kallahu ai mutanen da suke cutar mu a bangare daban-daban da sunanka kawai a cuce ka baka sani ba sai na ce na yadda amma wannan sai mun tabbatar sai mun tabbatar saboda mu yanke abin in za mu bar shi mu bar shi saboda mun yi abin gurin da za a buga jaridan da gurin da za mu dinga ajiye jaridan da santan mu dogon agogo dogon dogon dutse ne wannan gidan alhaji bala ya nefa ofis din ana muka kama komi da komi mun kama shi wanda muka bashi amanan da ya tashi centralizing din abin sai mai da shi namban kano to akan wannan ne na ce bai ba zai yi ba eh na ce ba zai yi ba saboda ba shi da amana ban yarda a yi wannan tafiyan ba amana kuma kuma dukkan da aka yi alkawarin na ni na ni na sa a haɗa kuɗin kuma aka haɗa kuɗin kuma muka ba shi kuɗin ya je kuma ya canza bayan ya canza kuma ya yi mursi shi bai nuna mana ba kaga kenan rana ɗaya in ya tashi kawai ya koma kano dama ɗan kano ne eh sai na ce Imam Ibrahim Makari na jin mun kai minti kusan talatin muna bugawa yana cewa dan Allah da annabi mu bari nace to na yarda zan bari kudin bai dame ni ba amma na son a tabbatar da gaskiya a tabbatar ya fito da takardar ya nuna mana in ya nuna mana ya san ya ci amana ya tafi sai ce to shi ba zai samu damar zuwa ba dan yana jin kunya nace eh babu laifi ka ji kunya amma ni kuma sai an tabbatar da ya zo a ofis ɗin injiniya masar aka zo aka kawo takardan ya tabbatar na to kai maciyin amana ne saboda haka ba zan taɓa yarda da kai ba duk abin da za mu yi da kai na ce kai maciyin amana ne na ce ni ne nake da karancin ilimin boko a cikin ku amma ka yi wannan kuma yaya muka tsara abin muka yi komai da komai gane ashe dukkan wani mutum in dai ka kai wani muhalli to sai dai ka yi haƙuri kawai sai mutane za su yi ta ci da kai a je a faɗi komai a yi to na yarda wanda ba sani ba amma wanda aka sani in ba gaskiya ba ne ba zan yarda da wannan ba zan iya kokari na sai dan ya fi ƙarfi na abin to irin wannan ina magana ne akan abun da yake fita akan sa'irul akhlaq eh wani abun dole sai ka yi ta hakiki saboda ka yi saddan ka toshe waɗansu yanzu ka ga wanda ya mana wannan abun har gobe ban yarda mun sake wani mu'amala da shi na amana saboda bai da amana kuma da dan kankanin lokaci ka zo ka yarda da mutum kuna amana da shi ka ga wani wanda kake gani kuna da amana da shi ka jona shi je cuce shi to me fa'ida sa to akwai irin wa'annan to zamanin mu ya fi zamanin baya tashin hankali eh saboda haka dole wani abu ko menene za ki yi da wannan din kuma akwai shi wanda ya ci wannan amana ya tafi ibbi ya je dinga fitar da mutane a cikin ɗariga ya je jigawa wajen wannan sakataren gwamnati yayali yayali a da yake suna ta nan shi ne ba sakataren gwamnati ba wanda ya rike bankin central bank dan ɗarikan tijjaniya ne shi ma yana karatu a zariya ne a gidan shomalan usman a zariya wannan abubuwan duk gurin da ya ce da na datse saboda irin wannan abubuwan shi ne in yanzu ya same kana wazifa sai ya ce maka hatta al'ana ma ta talakin ta ai zaman da'ira ai na yara ne ai kai ba sai kai ba yanzu a siffar ɗan ɗarika kuma malami ne mai ilimin bala'i ne amma masifa ne shi shi ne ya yi wannan abu malami ne mutafanninun adibi ne muhaddisi ne ƙari'i ne fakihi ne kuma ɗan boko ne domin ya fi ni fahimtar larabci da ya rubuta wani littafi ya kamu ya fi ni fahimtar larabci na ce kai na ce to wannan yana da haɗari shi yasa ko ina ya ba dan na yi mar wannan bin ba to da sauran mutane da sun sha wahala da shi kwarai amma da yawan mutane sai suka bar dariƙa saboda shi wallahi sai daga baya na kira nake ta magana tukuna wasu Allah ya da su wasu kuma wallahu alam sun shiga shanun buba eh akwai fitina a cikin abubuwa irin wa'annan Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu ya zo wata rana ya sayi mota yana zuwa yana zuwa na ya same ni gani ga malam Kabiru Kwadam ga malam Hadizu Kwantagora ga wannan Zakiru hamma da muka yi maganganu muka yi maganganu na ce ta ku dube shi ku lura da shi duk wanda ya shigo garin ku karku yadda da shi ba mutumin kirki ba ne a karam kallah har yanzu na ce wallahi kai ba mutumin kirki ba ne na ce wallahi kai ba mutumin kirki ba ne saboda in ya zo ya same ka da manyan mutane zai kokari shiga jikin daya don ya shiga jikin daya malam sai ya penetrating ɗinsa kuma baka isa ka iya gane shi da wuri ba da na gane shi a wata ɗaya sai da mutanen zariya suka suka gaire saboda ya shiga gidan shi mallan kaura ya mugun ba wa gidan wahala kai waɗansu mutane haɗarai ne kuma ga fasaha kaman eh ta Allah kiyaye ta saboda haka Allah ka sanar da mu na gaskiyar mu tafi da su wanda ba na gaskiyar ba Allah ka fitar da su daga cikin tafiyar mu eh ko ka haɗa mu da su to ka ba mu yadda za mu fahimce su amma mu wance kalar da su kuma duk wanda muka tsaya su san mun ja layi ba ma cikin tare da su eh shi ne kawai abubuwan saboda wanda mutane suke gurɓacewa suke cewa na Allah ne su shiga cikin Allah ka san mu karɓar su muke yi to ana shan wahala kuma saboda haka ba za mu iya warewa ba Allah mun ba wa mun ba wa amanan imanin mu da hankalin mu wajen Annabi Muhammadu da mun ba wa amanan kan wajen annabi Muhammadu duk wanda ba haka bane annabi ya fitar mana shi in muka kasa mu'amala da shi mun san ba na Allah bane ko da ba mu faɗa ba ba zai iya da ya samu kanmu ba kuma Allah ka mana haka dan manzo Allah dan shau jan dan shau Ibrahim Allah kai mana haka razaqana Allahu minhu Allah ya azurta mu da irin yadda shaujiya ne yake yi aw farhaj wa nasibin minna ta'idil imani wannan yana daga cikin natijan imani alhaqiqi na haqiqa wa samarati da 'ya'yan bishiyarsa وكذا سائر هذه السيرة المحمدية هكذا سولا سيرة نعم محمد التي سار بها شيخنا وانا شو تجانية باكي مما في بيان آثارها abin da ke cikin bayanin gurbinta wa nashar ahbariha da yadda yake nashara labarinta ibaratu lil mutabirina wannan ya isa ga masu hankali wa tazkiratu lil muzakkirina wannan ya isa ga masu neman su sani ka duba Shehu Tijjani, wa marra abi aini insafin yara anna a halaka sheha laisat filwara, wa man nazara bi aini insafin idan mutum ya duba irin rayuwar Shehu Tijjani bi aini insafin ido na adalci yara zai ga anna a halakahu ɗabi'arsa laisat filwara babu shi cikin talibai. In an faɗa haka ana nufin asarihi ko amsalihi. yawwa ban haka faɗa ka ba wa'yanci har annabawa ba haka ake nufi ba a magana ne wadda in aka yi ta ana iya ganewa man tafaddala kun bihi yanzu a duniya na ce an san akwai wanda ana cewa ya fi kowa kuɗi kuma an yadda a ce ga na biyu kuma a faɗi dalilai a to na Allah ne za a kasa ganewa na Allah ne za a kasa ganewa za a gane eh za a gane wa ma halaku radiyallahu anhu Ɗabi'ar Shautu Jani, wayya ma tuka yi bihi min al'ausatul majida, abu ne wanda ake kaifafa ta ta siffa maɗaukakiya wal akhlaqul hamida da siffa ɗabi'a na yabo allatiyyal musammatu wanda ake kiranta bi makarimul akhlaqi makarimul alaq makarimul alaq shine ya za mu yi mai ka ya rasulullahi bayan ubangiji ya riga ya yabe ka wa'in naka la ala khuluqin azimin khuluqin azimin ɗabi'a mai girma Allah ya riga ya yi annabi Muhammad shi to me zaka faɗa wa annabi Muhammad bayan yaban Allah amma hakan ya kasa a faɗi abin da aka sani faɗan ai ka yarda ne to tunda kai yarda da abin da Allah ya faɗa ka faɗa irin hulkun hasani yana da ɗabi'a kaza yana da ɗabi'a kaza yana da ɗabi'a kaza ya ce kai kuma ka samu kaza kai kuma ka samu kaza saboda haka sai zama manzon Allah shine baharul muhit shine kogin da in ka shigo za ka samu diamond a cikin sa ɗabi'ar da ka gani ka ga girman annabin kuma da shi Allah zai ɗaukaka darajanka eh haka ne Allah ka mana to shaujani yana da irin wannan ɗabi'ar wai azzaka'u kaifin kwakwalwa wal tidanatu da hankali wal shaja'atu da sarkantaka wal najatu da gogewa wal hananatu da soyayya wal shafaqati da tausayi wal ra'afatu da tausayi wal rahmatu da rahma wat tawazu da kaskantar da kai wal adabu da adabi wa ulu da himmati akwai kuma daukakan himma wannan sune goma sha ɗaya matakin farko wallati hiya al ifafu wanda ake cewa ita ce kamewa wasiyanatu da kiyayewa wani wafa'i da cika wani fatawaci allatiya wannan su ake kira alkaramu su suke ba da alkaramu wasu ha'u ɗaukaka da kyauta wal ilmu da haƙuri wal anatu da, komawa zuwa ga Allah wal afwi da rangwami wal isari da zaɓawa wani abin da kake so yusiruna lamfusim walau kana bihim hasasa wa saifi hawaizul abrar kuma duk wani abin da kuke bukata a yi muku dan a cika a cin muku buri me kuke da bukata manzo Allah bai da wani bukata ko ne masu bukata saboda ka a yi muku kawai duk wani damuwarsa halittar ne duk wani damuwarsa alhalqu ne alhalqu kullum iyalullahi halitta dukan su iyalullahi ne wanda ya kamata ka samu amfanuwa da iyalullahi to shikenan kai musu hidima saboda abin da Allah yake so kenan wa kada karmahu Allah ta'ala Allah ya girmama Shehu Tijani bi ausatin da sifa jubila alaiha wanda aka yi shi da shi. Eh shine jubila. Akwai abubuwan da ake neman sa akwai abubuwan da aka yi ka da shi ne. Abin da aka yi shi da shi Shehu Tijani an an yi masa wannan sifofi jubila alaiha fi asal fitrati tun daga farkon samuwansa Allah ya yi shi haka ne. Falan ma fitiya alai ma fitiya lokacin da aka buɗe abin da aka buɗe bi ma'ana kaga ai yana sane wa kullum ya sirru lima ulika lahu to akwai abubuwan da kake nema akwai abubuwan da dama an yi ka da shi akwai abubuwa komi yana tafiya ne gwargwadon yanda Allah yake kana yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a buɗe yake yana da girma a buɗe yake shi yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wani abin da dama bai san shi ba wanda da bai san abin ba yanzu ya sani a lokaci ne kawai ana jiran lokaci ne in yayi ya bayyana shine wa kullu shay'in inda hu bi qadarin wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin to a lokacin da abin yayi kawai sai ya bayyana daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya annabi haka yake babu wani lokaci da yanzu ya sani wanda da bai sani ba ko da yake kake ji Allah yake cewa wa in kunta min qabli lanna balin Allah yana faɗa ne isharatan amma duk komi an nasabta shi an cusa shi wajen annabi Muhammad eh komi da ta sani Allah ya riga ya cusa a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wayannan abin da ake nufi jibili kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawa ba wanda yake saba Allah ba wanda yake saba Allah dan ba a yi su dan hakan ba duk annabawa ba wanda yake karkatar da hankalinsa zuwa duniya saboda ba a yi su dan haka ba amma wali an ba shi dama ya kalli duniya ya kalli lahira saboda shi ba ma'asumi ba ne shi mahafuzi ne to wannan to a cikin irin wannan irin yadda aka girka aka girka mutum aka ga yadda ake nufi da kai ga yadda aka yi ka to haka da ka tashi to an yi fatahi wa wali ne kamar shehu tijani radiyallahu ta'ala nu qabla qabla al-fatahi kafin a masa fatahi ga yadda yake ba'da al-fatahi ga yadda yake saboda haka yana tafiya yana kallon abu amma daga zaran ya riski takun da yake nufi da numfashin da ake nufi sai ka yi numfashi kaza na daidai kaza a lokacin za ka zamo kaza sai ka yi taku kaza daidai na kaza a lokacin za ka zamo kaza sai ka yi tafiya kaza lokacin da kai kai kaza a lokacin sai ka gamu da kaza abu kaza zai faru sai ka gamu da kaza abu kaza zai faru to wannan dukkan mu'allaqat wannan ma'rufun inda Allah ma'rufun inda arifuna billahi duk sun sani sai ba za ka zamo ka shiga gida ba sai ka bude kofa ba za ka bude kofa ba sai da ki ba za ka samu ki ba sai in kai ka mallaka ko aka mallakar maka kuma a faɗa maka tayi duk abin haka yake tafiya to futuhatu shine ka sani ba za ka zo makarantar nan ka fahimci karatun da ake nufi ba sai ranar da aka yi nufi ranar da ba a son ka gane abin ba za ka zo ranar ba ba za ka yi abin ba ba ka isa ba ne kawai saboda ba yi da kai ba amma ranar da Allah ya shirya maka to ranar shine naka ranar da ba ba naka ba kuwa baka isa ka ɗauka ba to haka duk abubuwan suke gudana Allah ka sanar da mu Allah ka sanar da mu manzo Allah adat qurba ila Allah ya komar da kusanci zuwa ga Allah wusulatu li hadarati da saduwa da hadaransa fa anzala kullam min hadi mahallihi kowane abu sai ka saukar da shi a gurin da yake wala ma hulika li ajali wali ma hulika li ajali kuma dan abin da aka halice shi dan shi kyau ce an faɗa waye farkon da aka game da shi waye farkon da aka fara bashi dariƙa ai ya sani amma in ba lura ba ai an gane farkon wanda suka fara haɗuwa shi sai dai alil harazmi sai dai alil harazmi shi ne farkon wanda ya fara bashi dariƙa a duniya sannan da zuwa game da shi ya ce a kai ba kai ne mai shekarun baya kai mafarkin damu game da kai ba in aka duba shekarun tsakanin goma sha bakwai ne da ishirin da wani abu ba ka yi mafarki da ka game da wani mutum ba mai kaza da kaza da kaza bai sani ba kenan kuma ba shi ne mafarkin ba sai dai alil harazmin ne mafarkin kuma ran da suka gamu ya gaya masa kuma ka mance ka yi wani mafarki shekara kaza baya za ka gamu da wani mutum mutumin magari za ku yi mu'amala tare da shi yana ɗan kasuwa lallai ya tuna ya ce to ni ne saboda haka ka zo shi ne ba shi ɗariƙa na siriya ne ba shi ɗariƙa to kaga irin wannan in mutum ya gane kaga ai wani ma hulika da ajali an halicce shi don haka fasarat kulluhu kullaha lillahi sai zamo lamarinsa dukansa lillahi dan Allah ne wa fillahi cikin Allah fa kana zaka'uhu sai fahimtar sa zamo da famu da fahimtarsa zaka'u kaifin kwakwalwa fahamu fahimta anillahi daga Allah muradu me muradin Allah me Allah yake nufi da shi abinda kullum yake son dan adam ya gane kina cewa minu Allah ya saka masa alheri yana cewa malarisu wata rana na samu kuɗi dubu ɗari sai na ce alhamdulillah idan fara tara kuɗi kenan sai na je ƙarƙashin adaka na sai na ajiye dubu ɗari na kulle ya ce daga ranar masu bashi hadiyyar naira goma naira ashirin ma wanda yake bashi ya zauna ya zauna abinda aka saba mar ba a mar sai ranar da ya ciro wannan kuɗin ya fara kashewa sai da ya kashe tukuna aka ci gaba da ya ce oh to Allah na gane ba ka son in tara kuɗin ne to ko za su kasu eh wannan ni ne shi abin da yake gaya haka ya ce na gane tunda ba abin da ba tunda na gane ba wannan ake so da ni ba ni alheri ne to shikenan daga ranar bai sake ba kuma ba na jin ya bar duniya ya bar kuɗi a ciki bai bar komi ba to shehu amin bauchi eh amirul auliya eh to haka haka suke cikin tafiyansu da lamarukansu idan ka gane akwai wani abun da zai tsayar da kai ya hana kan tsayuwa cikin tafiyan Allah to labudda ka tsaya ka san ka gane manufan ka tafi in ka kasa ka imauce ka gigice ka tsaya muzabzaban lasta bi majnunin wa lasta bi aqilin shikenan sai mutum ya tafiya haka har amma ka gane ga abin da Allah ke nufi da kai dora ka to ka rike abu akan abin lafiya ma abubuwa masu kyau Allah ka ce ka sa mu ciki na'am نعم نعم اوكي اوكي اوكي نقوم بيان تشنكو نعم واناتو اتقانه للعباده ان انا an lamarin sai da ke komawa ga Allah shine komi yana kyautata shi zuwa ga Allah saboda ya san aikin Allah ne itqanu lil ibadati duk wani abu ya kiyaye ka yi salli salli salata muwaddain salata man lan yarju annahu yaudu ilaiha abadan aw yarju ilaiha abadan salli salatul muwaddai duk abin da zaka yi ka ce to shikenan wannan nayi shi ne dan zatin Allah ya tafi na sannan kuma ka yi itikanin sa ka gyara abin in zai tafi ya tafi da kyau kar kai kawai haladu amalan salihan wa akhara sayyi'an wa sabruhu hakurin sa sukunuhu ta ta majaril aqdari shine natsuwa idan Allah ya juyo da kaddara duk wani abu na kaddara in yazo zai zauna a ƙarƙashin kaddaran kuma ya yi haƙuri ba wanda zai gane shine Allahumma na nas'aluka fi ma jara bihil maqadiru yawa to idan ka samu Allah ya jefa ya aje ka a ƙarƙashin maqadiru ka yarda da shi babu wato falafala arziki ke zuwa mutum mai falafala ai ilma yuwaffa sabiruna to ai karkashin makadiru ne ai bala'i ya fi zuwa ko duk abubuwan da ya zo maka mai zafi ka ɗauka ta yi kuma sakamakon ai ba kaɗan ba ne saboda haka falafala ne yana zuwa falafala ne wai timalihi da yadda yake ɗaukan abun qaba'uhu ɗaukansa shine qaba'uhu lahawa'iju shine biyan bukatun wal awtar awtar wa shaja'atuhu da shigansa watun fiddini shine karfinsa cikin addini wa najaratu kyautatawansa nusratuhu dariqul mujtahidin shine taimakon sa hanyar ijtihadi wa sahauhu da kyautansa wa sahau kyautansa bai'u nafsahu ala Allah shine ya bawa kansa wa Allah eh allazina yashtaruna anfusahum ila Allah kenan bai'a nafsahu ala Allah wa fillahi wa ulu himmatuhu a daukakan himmansa in qita'uhu ilayhi ya yanke komai zuwa ga Allah amma shi wa duk wani abin da ba Allah ba wa fatuwatuhu fituwarsa wa fa'uhu bi amilati maulahu cika alƙawarin mu'amalar tsakaninsa da ubangijinsa kyautu jani shi ne ɗabi'arsa wa kana tilkal ausafu wannan sifofin dukkan sun zamo tahamidan abin godiya ne lihadil ukhra lihadil ukhra lihazi ukhra lahira kenan yawa warqa biha ya hawa da ita fi darajatul ihsani daraja ne kyautatawa lillazin ahsanu husnan wa ziyada maqamatul kubra ya kai maqami mafi daukaka shine ma'ana kullum muyassirun lima hulika lahu kullun kowane irin mutum me ya sirrin an yassare masa limahu lika lahu da abin da aka halicce shi dan abin eh wa min alaqil karima yana daga cikin halitta dabi'ar shehu tijani annaji'atul anima wanda take mai amfani wanda ta gami alhanana tausayi wa shafaqa da tausasawa war ra'afati da jin tausayi dai war rahmatu da rahama la tajiduhu baka taba samun shehu tijani ba illa a tufan sai mutum ne mai kau da kai ra'ufan mai jin kai shafiƙan mai tausayi rafiƙan mai sanyin hali ya yi alal musulmi na yana tausayi musulmai yana jin tausayi musulmai wannan ko shi yasa ku zo ku dinga karanta istighfari ku yi salatu annabi ku yi la ilaha illallah kar ku shagala wala takun min al-ghafirin ku zo in kuka yi wannan za ku tsira in kuka yi wannan za ku tsira wannan shine hanana eh kai Allah ya buɗa ma ido na san hanyar da zan samu kuɗi to tunda na san hanyar zan samu kuɗi zo kai ma ka samu kai ma zo ka samu kai ma zo ka samu kai ma zo ka samu sabanin yan kasuwan yanzu duk gurin da kaga gurin da zaka samu kuɗi in ka gani to zaka danne ne duk hanyar da za yi zaka toshe sai kai kadai adamul hanana kenan to wannan tijaratan lan tabura ne na Allah shine dalilin tausayin shehu tijjani da al'umma kenan ya kamata mu ce masa mun gode in mai hankali yana da hankali in mutum bai da hankali kuwa bai san abin da aka mar ba amma in kana da hankali ka san an maka kuma an karamta ka an ɗaukaka ka an baka duk abin da ake nufi wannan haka ne ko yawwa a wayar kalil masakin yana kyautatawa yana hauhawarwa ga masakai wa ya ta'aqqafu alaihim yana tausasa musu wa yujalisuhum kuma yana zama tare da su musakai dan ba su da shi a yana zama tare da su wa yu'annisahum yana ɗebe musu kewa wa yu'amilahum yana mu'amala da su ma'anasa kaga ka ga mutum ka raina shi ka kau da kai a kansa kana ganin bai kai ba wannan ba abokanan zamana bane wannan yana rusa mutum a cikin tafiyar Allah eh malami in ka ga ga mutane na daga kai saboda shi ya zama malami ko ya samu wani martaba za ka ji ana yi da shi ai za ka ji ana yi da shi ai bai kai bane kwantar da kai kowa ka yarda saboda wa'inda kake ganin ba komai din ba sai wani abu ya dawo su za ka nema su yi abu ta tun su kowa komai ba ne a matsayin in iska ka ɗauke su to me na dawa wajen su kuma babu dalili sai yanzu ka san da mu ko ba haka ba ne sai yanzu ka san da mu amma akwai wanda ba sai yanzu ka san da su ba ko ka kalle su a mutunce ka kalle su a mutunce da girmamawa ya isa kana magana kawai za a ci ayi za a yi abin za a yi abin wannan mun sha gani da yawa saboda haka Allah ya kiyaye mutanen da suke ganin kansu su wasu tsiya ne kuma ba komai ba ne majina ne da majina aka yi shi kuma ƙarshen su tsutsa ta ci shi shi kenan shi ne mutum ɗin ai da majina aka yi shi ƙarshen sa kuma tsutsa ne za su ci shi to sai zama mai kuma saboda haka zama mutum shine mutum ya dinga ganin mutane a cikin mutane gaskiya hususan alil fidrati musamman ma wa'inda aka yi su salimatun min kubutattu daga ciki alladin la yadmuruna min sarati misal darati wanda ba sa koyo wani abu a cikin zuciyarsu fa kasiran ma narahu yabirru bihim da yawa muna ganin shauci yana bin irin wannan wayu rafiqu bihim yana tausasa masu yarhamuhum yana jin kansu wani karimun yana girma su wa yi ajibu halahum halayensu yana ba shi mamaki wa yusni alaihi bi zahril ghaibi sala'an jami yana musu yabo a bayan zuciyarsu a bayan su ba a gaban su ba sana'an jamili wani abin mamaki ni ina hurda da yan wiwi hurda ba dan kankani ba kuma ina gane abin da yake faruwa da yawa na gane rikicin cikin gida ne ya fito da su da yawa na gane rikicin cikin gida ne da yawa mata ne suka kunna fitina wallahi tallahi na ji su sosai na yi mu'amala da su sosai yawanci mata ne su suke kunna wannan bala'i wutan tanin ya fi kunnuwa sosai don akwai wanda na gan shi kai na kira shi sunan shi abdullahi na ce kai ba dalilin da aka dinga duk ya girme su amma ba iya sayan wiwi din sai dai su mola su dan dana mar ya sha shi a ɗanin yake a kullum a ɗanin yake ba iya sayan nashi na kalle shi na kalle shi na ce kai abdullahi kana da problem amma daga gidanku ne dan babban malami ne faɗan cikin gida ne ya fito da shi daga kano sai da na tracing na ne mahaifiyarsa na saya masa a tamfofi na ba da kuɗi aka koma tukuna suka san gunda yake akwai wani kuma a cikin wiwi yake saboda tsaban buguwa duk inda kake amma duk shekara sai ya sayi a tamfa ya kai wa mahaifiyarsa tana azare ko wannan shekarar na ce ka yi ce an bugu na ce to ka zo duk abin da ka samu ka zo zan cika maka a saya mata ka kai mata irin wa'annan suna nan da yawa fushi ne da bala'in cikin gida ya koro su wallahi to kai kuma ka tashi kallon su kawai ka tsine musu kuma abin ba haka bane ba addu'a sai zagi sai zagi to ta yaya kai baka yi mu'amala da mutum ka san shi ba akwai waɗansu kai Allah ke yi kuma duk kagan su hakan nan ba kowa ba ne ɗan wiwi ɓarawo mazinaci ba haka ba ne wanda na sani wanda ya haɗa ya yi sata ya sha wiwi ya nemi mata a cikin irinsu wallahi ban samu mutane biyar ba wallahi tallahi wannan kawai ka bar shi da shaye-shayen ba ruwan shi da mata ba ruwan shi da sata wani kuma za ka same shi ya haɗa biyu wani kuma daraja ta kai guda uku haka abubuwan suke amma duk in ka kalli sai kai tsammanin duka in iska sai kuma duk munanan ɗari aka tusa musu kuma ba haka bane abin yake to kaga irin wannan bai yi ba eh bai yi ba kowanne in ka ware ka gane ce wane ka san shi da kaza ai irin addu'ar sa daban wane da kaza wane da kaza haka ya kamata wallahu alam mu dai Allah ka bar mu akan hakan kuma ka sa mu ji tausayin su kuma ka ba mu ikon kyautata musu ka ba mu ikon addu'a mai kyau idan ya rasulullahi kyau dan yana haka wa ma shakala wa adun mardan babu wanda ya kawo rashin lafiya ya kawo karar rashin lafiya wajen shau ne wala alaman ko radadi illa tammalahu sai ya damu da shi wa na bi amri kuma ya lura da lamarinsa fala yazalu yazkuruhu da'iyan lahu bai gushe ba yana ambaton shi yana masa addu'a wai salu an hali ya labarin wane hatta ya kashi Allah ma bihi har Allah ya yi masa waya farijillahu anu ya cire shi daga cikin bala'i haka ya kamata haka ya kamata suna da alkawari suna da amana akwai na faɗa ina sake maimaitawa ne saboda ya tabbata a kwakwalwa mutane su gane yadda ake rike da manya shi malam ibrahim sadidu akwai wata mata jikan na malam ne alhaji na malam to jikarsa yarsa ta cikin na malam yar alhaji na malam ita kadai nake jin ya haifa sai shehi ya zo dai sai attajin jami'i a lokacin tajin jami'i fan ɗaya ne sai alhaji na malam sai ya ba da jaka jaka ɗaya shi kuma ya bada jaka ɗaya alhaji na malin ya koma ga Allah kowa ita kuma tana tana yarinya koma ma bata fara ba sai yara nan ana nan ta haifi ɗa ɗan ya yi girma ya yi aure ya yi haife-haife a cikin jikokin ita ‘yar na alhaji na malamin sai yarinyar ta bace aka neme ta aka neme ta aka rasa aka je police station aka rasa aka yi wurare da yawa aka nemi aka rasa sai aka ce wa yaron ya je ya gaya wa shehi da ya zo ya gaya wa shehi shehi da ya kalle shi sai ce ka koma gida in Allah ya da za a same ta yau sai ya ce wa shehi kwana kaza kenan ba ake neman ta sai ce a ba komai kwana ka yana komawa gida ba kyawa ɗaya ba kuma ka same ta shi ne sai ka ebo kuɗi don murna ya zo ya ba wa shayi sai shayi ya ce a ina kake sai ce ai shi ne jikan alhaji na mala eh kai dan wance ne sai ce eh wance sai ta haife ka ce sai tambayi sunan kakanta na wance muna tare da ita a gida kakar mu kenan yace to kaje ka ce na son ganin su shine sai suka zo da yaran da uwar da kakar mahaifiyar uwarta uwarsa suna zuwa gaban shehi sai shehi ya hajiya kina nan sai ta fashe da kuka ta ce malam a yi haƙuri a yi haƙuri mun sha wahala yaron nan wai ya kama kuɗi ga ƙi karɓa ya ce hajiya wannan ba wance ba ce ya ce to ba kakansa ya ba da ya ba da ladan addu'an tun kakin wannan ta fara mama saboda uwar yaron ya ce kakanta na sai taji jami'i sai sai ya faɗi tajin fan guda ne kudin tajin sai shi ya ba da rabi shi shi ya ba da rabi ya ce ya riga ya biya kudin tun wancan lokacin wannan su ne bayan Allah yana suke tafiya da amana da lura haka ake yi haka ake so amma ba mutum kullun idonka akan sai an maka ba sai an baka sai an baka kaman kura ba haka abin yake ba duk abubuwan ana samun sa a wajen Allah da kyakkyawan mu'amala ne kuma gado ake yi daga wajen rijalu allazina sadaku ma a ulaika allazina sadaku ma amin ga sanan sadaku ma adla alaihim wa mimman qabana wa mimman yantaziru ma baddalu tabtila haka ya kamata اللهم اجعلنا منهم الله يسيئهم daga cikin su wama asarra za musibatun illa raqqa lahu riqqatun azimatun bai tafi a cikin wannan musiban ba sai ya samu riqqa mai tsanani mai girma a cikin zuciyarsa waya da ulahu ya dinga masa addu'a waya kula yana cewa azana Allah bi fadli min bala'ihi Allah ya kiyaye mu daga fadalansa min bala'ihi amin fa hadha wannan daidanihi irin ɗabi'ar shautu jani kenan وارضى واجعل الوجه الكريم من متقلبه Allah ya sanya zatin Ubangiji shine mafuskantar sa wa masawahu da mazaunin sa wa min ahlaki al'azima yana daga cikin ɗabi'ar shautu jani allati sabaka fiha man qablahu wa ajaza man yati ba'dahu wanda wanda suka yi irin wannan suka wuce wanda kuma a baya ba a samu kaman sa ba at-tawadu kaskantar da kai wal adab da ladabi wa husnul khulqi da kyan ɗabi'a wal mu'ashara da irin kyan zama da mutane raqiqul qalbi kuma mai tausayi ne shine raqiqul qalbi rahiman mai jin tausayi bi kulli muslimin da kowane musulmi mutabassiman kuma zaka same shi mai murmushi fi wajen cikin fuska kullu mallakiyahu kuna gamuwa da shi zaka same shi yana murmushi kullu man laqiyahu yazunnu annahu aqrabu ilayhi min ghairihi duk wanda ya gama da shehu sai sai ga ya fi ya fi son ka fiye da dan uwanka saboda dabi'a ma annabi kenan duk sahaban annabi Muhammad ba wanda ya gane waye annabi ya fi so na faɗi haka mutum zai tuna da maganar da sayyidina Umar ya faɗa wa Aisha Umaru ya fi amin abubakar ya fi manzala ya fi son babanki akan abubakar duk yana sanar da wannan wannan akwai babin da ake ajiye shi kuma amma duk sauran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna ganewa kowa in ya zo yana ganin annabi yana ba shi haƙƙinsa darajarsa yana ganin kowa matsayinsa ɗaya ne to wannan shi ake son a yi tamsili da shi ala wajen misali amma wajen tafaduli ana sane da wanda suka fi kowa a cikinsu suna sane saboda ai kowa yana sanin na gaba da shi ko aikin alheri ana ganewa ka yi abin da ban iya ba ai na san kana gaba da ni sai dai hasada amma in gaskiya ne na san kana gaba da ni domin ni ba zan iya jure abin da Allah ya baka ba kamar misalin wani abin da nake auna shi da shi kamar irin yadda Allah ya wa murtala laushi kamar yadda Allah ya wa wannan yaron wani sunan shi bayan seminari ba kyautar ba juriyar makaryata ba kyautar ba juriyar makaryata murtala shi kuwa a nan yawan mabukata baya hana shi fitan sallan asuba zai fita sallan asuba zai dawo ya samu ana layi kuma zai ba su abin da zai ba su washe gari kuma zai fita sallan asuba wannan juriyan haƙurin wannan ba bayarwan ba ya ci wahala to shi mustapha yana bayarwa amma an iya hana shi zuwa sallah sai da ya sallah ɗaki eh sai da ya sallah ɗaki amma kuma bai fasa bayarwan ba yana bayarwan amma in yi wani lokaci sai ya yi gub ya sa fita da shi da mota a gidan haka to kaga kaga ko anan kaga murtala kuma yana gaba da shi in murtala haka yana zuwa da'ira a babban masallaci a karanta wajiba da shi tare da kokuwa zai fita amma kuma ba zai yana shi ya sake dawa wajifan ba sai dai in baya gari to wannan juriyar daban kyautan kuma daban eh juriyar daban kyautan daban sai wanda Allah ya zaba in ba Allah ya zabe ka ba ai wani da kai muka nemi kuɗin eh kaza in ya faɗa maka wata bakar magana ma in kuka haɗu a layi sai ka canza layi amma ba zai faɗa ba kuma yana sane za ka cuce shi ya kyale ka yanzu akwai gudun zai gina masallaci shi fa zai gina ya ce musu a yi cinikin gurin sai masu gurin sai suka ce wasu ma a dinga sa musu abin da da su dinga su ba za ma aikin amma kuma suna cewa sai an sa musu wani abu kuma nasu ne ba a dinga su ma a dinga biyan su wani abu eh kuma su za ma aikin kyauta amma kuma suka sa dokan su ma sai an ware wasu kuɗi ana ba su kyauta ni ne yace na fasa sai me kuma ya faru sai je ya wani guri dan mazan ya bato ga guri aikin Allah da yawa kuma wallahi abin da ya faru kenan to kaga in ka duba irin wannan ai ka ji wani ma yayi tsaki bai sake magana ba saboda bacin rai to duk kuma su jure su tafi akan haka wannan daga Allah ne Allah ka ba mu masu juriya cikin ɗarika da musuluncin min gari min gari lima yara min alaƙaci waje yi saboda abin da ake ganin sakin fuskan sa wa husnul kalami da daɗin maganar sa wa kasar su ibali da yadda yake fuskantar mutane hatta idza la yaqulu mahzun idan mutum yana cikin bakin cikin ya game da shau tijani zala huzunuhu bakin cikin yana kaucewa bi mujarrad liqa'i daga ya ga shau tijani a hayyinan layinan mai sauki ne cikin lamarinsa fi kulli shay cikin dukan komai hatta fi mashayi har tafiyarsa yazkuru yazkuru ka qawlu ta'ala in ka ga tafiyar shi jariyar tunatar da kai abin da ubangiji yake cewa wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha hatabahum al-jahiluna qalu salama ma ra'aytu ahsana hulqan Eh, ban ga wanda ya kai shau tijjani kyakkyawan ɗabi'a a halkan halitta ba, wala ausa usadaran ko mafi yalwan kirji. Ka san duk abin rabi shara li wai sarli abrili. Ka san shi zuciya ne shi Ibrahim yake cewa walakin su zurul arifi na kuburu. Eh, ala laita shiri hal yara nasu ma'ara ala laita shiri hal yara nasu ma'ara walakin sudurul arifi na kuburu ka san shi sudurul arifi na kuburul asarari kirajen mazaje to kabari ne na birnin shirori wannan ka fito da wani abu guda ɗaya sai kusan kamar zai tashin kiyama eh amma za ka ɓoye shi saboda ka danne bala'in to wannan shine tausi'u sadari wala akramu nafsan ban ga mutumin da ya fi shauti jani girman daji'a ba wala a akufu kalban ko mai tausayin zuciya wala a hafaza ahadan ko mai kiyaye ahadan alkawari wa wuddan da soyayya kamar shi ba wala aksaru ilman ban ga wani mutumin da ya fi shauti jani yawan ilimi wa fahaman da fahimta min daga cikin ilimin ba wa ma jalalati qadari tare da irin wannan ɗaukakansa ya kifi ma a sagiri za ka ga ya tsaya suna hira da yara shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu yara ne suka kira maulidi ƙaranin yara ba su kai wannan ba suka zo suka gaya shehu ibrahim maulidi a madiyar su kaula da irin rumfa irin na yara kawai sai shehu ibrahim ya fito sai zo same su ya zauna tare da su an bi shehu ibrahim sai aka ba gani shi a wajen yara shi ne masu gulma suna yi yara ne sa yara sai shehu ibrahim ya ce musu idan su yara ne wanda suka kira yaro ne shi ne manzo Allah idan su yara ne wanda suka ce za a yi dan shi ne shi yaro ne to haka ake so mutane su dinga ganewa kar ka kalli kaskanci a jikin mutum yaka duba me yake tare da shi me ya zo da shi akwai wani yaro da ya taɓa kiran Allah Allah bai saurare shi ba akwai wani babba da ya taɓa kiran Allah aka ce engagement akwai saboda haka shi babin Allah in yau ka fito duniya ne za ka kira Allah Allah zai saurare ka kamar yadda babba zai kira a saurare shi haka yaron ya kira ba a saurare shi to haka ake son ɗabi'ar ta zamo irin wannan kai ma ka yi mu'amala da mutane ala kadarihim Allah ka bamu. Na'am. Wai wa tsirul kabira yana girmama manya wai jalisu zuwa afa kuma yana zama da raunana wa ya tawadu lil fuqara yana kuma kaskantar da kai wajen fakirai iktida bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi ga manzo Allah wala ya kasu da adam ma'aridatuhu baya jayayya bi shay'in min al-ulumi ce zai je wajen wannan suja illa afhamahu kowa in yazo za su yi magana to sai ya dawo da shi kan yadda abin yake fa ya ka mutahayyiran sai mutum ya zamo yana imauce muta'ajjiban yana mamaki min gara'ibul ulumi wal fuhumi mamakin mai wannan ilimi da fahimtarsa ya sa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu da ya tafi Maroko Larabawa sai suka kewaye shi suka ce da me ka zo mana manzo Allah da ya zo mana da addini mun karba shauci ya kuma zo mana da dariƙa mun yarda kai kuma da me ka zo da shi yace ma jitu bi shay'in illa bi fahmil jadidi ban zo muku da wani abu banbanci ba sai dai fahimtar da ba ku sani bane zan kara muku saboda shi fahimta yanda ka san inna minal bayani la sihrun idan mutum ya fahimci abu in ka zo kana yaƙi in aka zo ka fito maka to ai abin da kake abin nan kaza ne in aka wayar da kai sai ka zo abin kuma ashalu ya fi komin sauki amma kafin ka gane shi a suhularsa to za a shiga garari mai yawa ba za mutum ba zai gane ba ko misƙalar zarafi amma ana mai da shi ya zama suhula to mutum zai idrakin inda ake nufi Nin garazo, mimman jama'a Allah lahu daga abin da Allah ya tara masa na daga ilimi wal'amalu da aiki walwulayatul kubra da walitaka mai girma warta kafi zalika ya hau wa'innan ila nihayatin kowanne sai da ya kai ƙarshe ma alhirsi tare da kwaɗayi wa shafaƙaci da tausasawa alal harki ga halitta da man yuqarribu ila Allah wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah wa sabru ala izayati kuma ya hakuri ka san in ka san abu wanda bai san shi ba an ce almar'u adu ma jahila almar'u adu ma jahila shi mutum in bai san abu ba to da shi yake yaki eh yana yakan abin da bai sani ba almar'u adu ma jahila sai mutum ya gama tsine maka ranar da ya gane abin sai ce wallahi bai gane ba ne da eh amma da yawa maki mafiya yawa akan abin da bai sani ba ne yake faɗa ko wasabar ala'i zakin ilal gaya ya ya ɗauki nauyin duk abin da bai sani ba sani ba har isa mutuka illa ma wa ba lahu fil qulubi sai abin da aka sanya cikin zuciya min haibatin na daga kwarjini wani ijlali da girmamawa min man lam yu'ta li ahadin wanda ba ba wani ba min man asarahu asirihi ga wanda suka yi zamani da shi min al ulama daga malamai wal auliya da wadiye wa zuhadi da masu gudun duniya wa garin da wasansu. Walihaza saboda haka saran nasu mutane suka zo min a ƙasar buldani daga garuruka daban-daban ya tabara ko nabi suna neman albarkar shauki jani wa ya ku zo na anu suke karban ɗariƙan shauki jani wa sani dole fi umuri diniyati suke nasabtuwa su ce su almajiran shauki jani ne wal ukrawiyati duniya da lahira ilai suna nasu fala ta jiru man yuqaribu fir rahmati ba za ka samu wanda yake kusa da shehu tijani wajen tausayi ba wal irshad da shirirwa lil halqi da halitta fadalan an mislihi yuqaribu wanda ya kusance shi ba za ka samu fadalan an mislihi balle wanda ya kama da shi anan da mu tsaya ko kuma barin arsa wa ma haza tare da wannan kulluwar rajallahu tajiduhu za ka same shi ya tawazo fi nafsi yana kaskantar da kai fi nafsi cikin kansa lillahi saboda zatin Allah ba za ka ji ya nuna kansa shi wani bane wa fi zatin lahi cikin zatin Allah li ibadillahi ga bayin Allah ahadun nisbati ila Allah wanda suke nisabtuwa zuwa ga bayin Allah wa ali baitin nabawi kuma suna nisabtuwa zuwa ga jikokin annabi wa kullu zi nisbatin diniya da duk wanda yake nisabtu kansa wajen addini wa muhabbatin imaniya da soyayya na imani amma fi nafsihi a kansa fa yana la yara laha qadaran baya ganin cewa shi wani abu ne wala yansibu laha amran baya nasabta wa kansa shi wanne wala yara istiqaqa shay'an baya ganin ya cancanci wani abu ala ahadin akan wani hatta ahlahu wa iyaluhu ko iyalinsa ko matansa wai hadimu nafsahu wa ahlahu yana hidima wa kansa yana hidima wa iyalansa kamar yadda manzo Allah yake yi la tastakanif nafsahu an fi'il shay'in bai kauce ga aikata wani abu ba ka'inan man kana kowanne abu kowanne ne ko babba ko karami wala yibul imtiyaz baya zaɓin wani abu wala itisasan da shi ya ce shi in ba kaza ba ba zai yi ba waya rale gairi ilmajiya ya kalli kansa ya ci wani waya kula ce la'allan la ya rahamu na fi jama'atul muslimina muna muna kaunan ubangiji ya ji tausayin mu ma a cikin musulmai amma ba na isa ba ba ni ne ba ba kaza ba ba kaza ba a'a wayan sibul nafsil ashiya alwadi'a mafiya yawa zai nasabta wa kansa ni waye ai ba wani abu bane ni ma makaskanci ne eh wala yabri nafsahu min alhasalati baya kubutar da kansa daga cikin waɗansu ɗabi'u zanima duk wani abu mara kyau sai sa yana ciki aw fi ilatin qabiha ko wani aiki mummuna yana ciki wai shadu hukukan nasi alai yana tabbatar da haƙƙin da ke kan mutane yana kan sa wai kula yana cewa lam nufi liman arabnahu haqqahu ai har yanzu ba mu iya ba wanda muka sani haƙƙinsu ba ba mu ba su haƙƙinsu ba wala na saufi abadan kuma mun san ba za mu iya cikawa ba har abada wai ya kuda yana cewa almuminu shi mumini huwa allazi yara huququl khaliq alayhi shine wanda zai ga akwai haƙƙin mutane a kansa wala yara li nafsi ala ahadan haqqan ba waje cewa yana jiran wani ne yi masa ba a'a har yanzu ba mu iya biyan haƙƙin kanmu ba balle kuma haka ya kamata duk wani mutum da aka bashi kyautar naira dubu goma ko dubu ɗaya ko dubu biyar ko dubu ɗari ko miliyan ɗaya to mafiya yawa ana raba arzikin ne a tsakanin mutane amma ai baka sani ba baka sani ba dukiyar ba duk naka ba ne wasu ne ake son ya shiga hannunsu to idan ka hana su ka san ka hana ko ba a gaya maka an baka dan su ba saboda haka ake son mutum ya dinga aikin alhairi to wanda ko yake gana haka ka ga san ya gane mumini wanda ko bai haka ba ya ce a wayo na ne ni ne na nema na sha rana na sha wuya na yi tafiya na tsallake yan fashi na yi aiki na kware kwakwalwata ta yi zafi ba haka bane shi da sai ya ja ka bajin rowa in ya ja ka bajin rowa kuwa Allah ya kiyaye to abin da ake so wala yara li nafsi ala ahadin haqqan ba shi yake da haƙƙi akan kowa ba amma ya da kowa yana da haƙƙi akan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadari al-qidar al-aziz salatan tamlau al-azala wal abad az-zaman wa makana madrubatin fi kulli adadin bi adad nati ila ka wahidin ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin